بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله ولا تعلم ولا تعلم إذا صار المسجد صار الذين ترى من جبال الدارين آمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله حق قدر الجلال العظيم نعم
وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة
شو وين تجي شو إيه شو أبو يزيد wake mai risala ya ce waƙillatul ma'i ƙaranta ruwa ma'i kamil gusuli tare da nagartacciyar wanka tare da nagartacciyar wanka sunnatun sunna ce
والصرف منه wasarafu fihi ko minu ne منه wasarafu minhu a barnatarwa barnatar da ruwa a cikin wanka guluwin ƙetare haji ne وبدعة da kuma bid'a وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد waƙar tawadda hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala da muddin nabi kun san mudu ko eh mhm وهو وزن ردل shine kwatankwacin ri'ili وثلث da ɗaya bisa da ɗaya bisa uku ri'ili وتدحر بصاع manzo Allah kuma yayi tsarki bi ma'ana yayi wanka da sa'a da, da sa'i guda وهو أربعة أمداد shi منه kuma abin da ake yi da sa'i guda shine mudu guda hudu بمده عليه الصلاة والسلام da irin mudin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وطهارة البقعة للصلاة واجبة wa daharatul buqati tsarkin bigire guri lislati dan dan sallah wajibi ne وكذلك طهارة الصوب haka zalika tsarkin tufafi a sal'a wajen yin sallah wajibi ne Fakila.
farilla ne na manta shi fa maza ba ma malik farilla za a ce amma aka ji me yasa bai ce fardun ba sai na zo bayani
فقيل aka ce إن ذلك فيهما واجب to kaji ma wa'insu malamai sun tafi akan cewa wannan wajibi ne ka wujubin نعم وجوب الفرائض to wajibin wujubul fara'idi wajibcin sa irin wajibcin farilla ne kaga bambancin ko نعم yawwa وقيل وجوب السنن wai suka المؤكدة ce a a wajibcin sa irin wajibcin sunna ce muakkada وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل an yi hani yin sallah fi ma'adinin ibili makwanci ko garkan raƙuma inda raƙuma suke kwanciya su zauna ومحجة الطريق kuma an yi hani a yi sallah a tsakiyar hanya وظهر بيت الله الحرام kuma an yi hani a yi sallah a saman ka'aba والحمام kuma an yi hani a yi sallah a cikin banɗaki حيث لا يقن منه بطهارة yadda idan shi banɗakin nan ba a da tabbacin tsarkinsa in kuma na shi ba haka ka ce to wai kan da shi za'i ne to mu je
والمزبلة an yi hani a yi sallah a bola والمجزرة an yi hani a yi sallah a mayanka ومقبرة المشركين an yi hani a yi sallah a makabartan mushrikai وكنائسهم an yi hani a yi sallah a wajen bautansu bi ma'ana cocukansu وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر mafi karanci mai salli ne ko نعم to mai jijjiƙo ya kamata ke zama نعم.
idan lafiyar da ta kawo haka ba haka.
aƙalla mafi ƙarancin abin da ya halatta ga mutum namiji a sallah shine na na daga tufafi mafi ƙarancin tufafi shine ne ثوب ساتر shine ya zamanto sutura ne wanda za ta suturce shi من درع na daga ko mayafi ne أو رداء wa dirin ko ko kuma kwarjalle da mayafinsa kun san kwarjalle kun san gwado shi ake cewa gwado Eh, eh, wannan irin wani yan pakistan ne kwan inda suke saka eh, bance to bance na ka bance wando ne fa yawwa bance wando ne gwado dai da na gaya maka ana na bi ka jin hausa ba yawwa maje ya ce adiru alkamisu yana nufin riga ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء kaga can wajen an ce yin ha an hani ko نعم karatu ne wannan mai zaman kansa kawai dai akwai abin da ba sai an faɗe shi ba saboda muna abin nan ana cikin bidaya ne kada a fara da karatun nan ya ce yuna nan kuma an ce yukurau kuma wancan nahiyin ba na taharimi ba ne ba to sai shi kenan wai yukurau kuma an karhanta shi da ma abin da ake nufi da karahiya idan kai ba laifi amma ba a so ai eh an yi salliya ko na'am da ai sallah bi saubin laysa ala aktabihi minhu shay'un rigar da a kafaɗarta babu wani marfi shi ne kamar ɗaurin ƙirji? eh? singile ce akwai amurka amurka ce waje ai a tam aka ce
fa in fa'ala lam yu'id fa'in fa'ala amma idan mutum ya saka singilecin ko ya saka rigar da a saman ta babu abin nan wanda ma banta ma singilecin singilecin akwai ba ya sa- ya saka tufafin da a saman a a kafaɗarsa babu rufi lam yu'id ba sai ya maimaita sallah ba wa aqallu ma
Eh?
yujzi- eh zan zo wa aqallu ma yujzi'u al-mar'ata min al-libasi fi salati ad-dir'u al-khafif to ka gani ai duk wanda ya ji wancan magana ya san da miji ake to nan kuma aka zo gidan mace yawwa wa aqallu ma yujzi'u mar'ata amma mafi karancin aljizu yuzu ya ce nan ko yawwa a mafi karancin abin da ya halatta ga mace na daga tufafi a sallah a cikin sallah ad-dir'u al-khafif a hasifu ko hasifu hasif yawwa adribul hasifu bi ma'ana tufafi wanda yake dinkakke ne baki daya as-sabigu ka gane ko na'am na'am as-sabigu a sa kuma ɗinkakke eh, ana cewa hasifu ɗinkakke kuma ana ce mishi yamanucin da hausa saƙaƙƙe yawa saƙaƙƙe a sabigu wanda ya rufe ta baki ɗaya alladhi yasturu zuhura qadamaiha wanda idan ya to tun daga samanta sai ya rufe har saman ƙafafuwan nan nata wa khimarun da kuma mayafi tataqanna'u bihi wanda za ta rufa da shi wa tubashiru bi kaffaiha al-arda sannan idan ta zo yin sallah kadda ce saboda tana tana cikin kuma tana cikin hijabi dan haka kawai akan hijabi za ta daura hannunta shi yasa kaga ya kawo wannan hikima Mm.
sai ce wattu bashir fi eh, menene bi kaffaiha al-arda wattu za ta taba da ka- tafukan nan nata kasa ko da dumar take kai kwanan da ma gaskiya haka eh tsakanin yadda mata ko shi ma namiji ba ja'izi ba ne gare ka kai haka da rigarka ai mun faɗe shi cikin iziya ko an tuna shi akwai shi a iziya ko yawwa mislar rajuli kamar yadda to kaci kamar da yadda namiji zai yi. a wato mene ne ma wa kalmi ne wa qillatul ma'i ma'a to al-jannah.
wakilatul ma'i anan bayan mun gama duk wancan bayani zai yana har yanzu muna bayani akan ruwa sai ce wakilatul ma'i karanta ruwa a wajen wanka amma anan malam eh, mai mai risala ba yana nufin wanka kawai ba karanta ruwa wajen wanka da karanta ruwa wajen alwala Uh, ma'i kamil gusuri tare da nagartacciyar wankan bi ma'ana uh, wankan an yi shi an- an- ko ina ruwa ya tabbata haka zalika alwala an yi ta ko ina ruwa ya shiga duk inda ruwa ya kamata ya taba ya taba yace sunnatu sunna ne wasarfu an amma barnatar da ruwa guluwin ƙetare haddi ne bi ma'ana eh, guluwi ne ƙetare abin da aka hana ka ne wa bid'atin bid'a ne manzon Allah ma bai taɓa ɓarata ruwa ba wajen yin alwala an fahimta annan bi ma'ana a nan wajen abin da isa kaga ya kawo shi a nan idan ba mu manta ba a cikin a cikin ɗawa'idinmu daga cikin farillan alwala ba an ce waddalku ba ko to da cuccuɗawa kenan in dai ruwan komai ƙanƙantarsa in dai zai kai ka cuccuɗa ko ina ruwa ya shiga shi kenan shi aka so kusan kullum in dai za a rikon nan ce wannan fa- wannan Mun sallah ne. Astaghfirullah. an gane ko shi sa imam malik ya faɗa kamar yadda ya zuwa cikin mudawwana ni ba na son mutum idan zai awala ya shashafa ɗaɗɗai in dai ba masanin alwalar ba ne ba a yan fahimta in dai ba wai shi masanin alwalar ba ne ba waƙar ta wadda a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faɗin sa da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala bi muddin da muddin an an san muddin na dubo wanda muke awan fiddakai da shi ya ce adadin yadda mudullabi yake shine ka ɗauki ritsili da ɗaya bisa ukun ritsilin wata ɗahara shine ya ce ta wadaya manzo Allah ya yi taɓa yin alwala da abin nan da daidai mudannabi iya adadin ruwan mudannabi ya aura da shi wata ɗahara sannan nan sai ya nuna maka cewa shi malami ne kan dai a haƙƙin manzan Allah ne ba za a ce gusu ya wanka ba a'a an yi rashin ladabi sai ci sai annabi ya tsarki abinda ake nufi sai annabi ya wanka irin ba irin namu ba shi da tsarkake ke ne ko da shi an gane ko da kuma abin da yake sa a yi shine da adadin mudun nabi guda hudu kusan kwano ɗaya kenan ko kusan mudu hudu shi yake bada kwano ɗaya ko to an gane eh mana shi mudun nabin nan an samu saɓani amma kawai dai can da an san nabi ba sai an shiga karatun abin da malamai suka tafa faɗa a kansa ba akwai maganganu da yawa a kansa in balle lokacin da ibn abdulbari ya zo shi kan magana ta su mata so ta tsarkitar da mutane sai wanda suka san abin da ainihin yake magana a kai sannan faɗinsa kaga nan mun gama da wannan nan kuma za a shiga wata kan abin da ya shafi tsarkin bigiran da za ka yi sallah da tsarkin tufafi sai ce wa ɗaharatul buƙati tsarkin bigire ko guri lissalati ga sallah wajibin wajibi ne waka zalika taharatun menene saubi haka zalika tsarkin tufafi anan abinda malam yake nufi shine wajibcin da ya faɗa a wajen nan ba wajibci bai na farla shi sa yace wakila wa'insu malamai sun tafi akan cewa wannan wajibci wajibci ne na farla cewa wajibi ne farla ne gare ka lallai inda za ka yi sallah sai ya zama to wajen ne mai tsarki ne an fahimta har idan kai sallah ka gano cewa wajen nan ba mai tsarki ba ne ba walau ka manta walau da gangan ne to har abadal abidi ne sai ka rama wannan sallah malaman da suka tafi akan cewa farilla ne kenan an gane akwai kuma wa'inda suka tafi irin su malam ashabu akan cewa wujubin ka wujubi sunnati wajibi ne kamar wajibcin sunna shine idan kai sallah muakkada kuma suka ce ko idan kai sallah a wajen da ba mai tsarki bane ba sannan ka tana cewa wannan waje ba mai tsarki bane ba to lallai lalla idan har akwai a cikin wannan lokacin sallah kake sai ka maimaita wannan sallah an gane katin shine a adaf lokaci da ake cewa sai ka maimaita shi a cikin wannan lokacin an gane duk da cewa akwai ruwaya da ta zo a cikin maza ba ta imam kuma ita ce jamhuriyar magana cewa wanda ya yi sallah da riga mai najasa ko waje mai najasa ya yi idan har lokaci bai kure ba kuma mun yi shi a cikin izinin antuna idan har lokaci bai kure ba to sai ya maimaita wannan sallar an gane abin da ake nufi sannan ba wajibi ba ce ba a bi ma'anar magana kamar yadda su malam zuwa suka tafi akan cewa lallai ba wai lalle ba ne ba sai idan ka rasa yanzu ga misali na mutum ne aka kama shi aka shi police station to kai dai ka san an zo an daddaki wani dan fashi wani farawa mene duk jini ya kwanna tsaya mene wasu ma yin iskan fitsari suke a wajen kuma gashi lokacin sallah ya kama ka baka san ranar fitan ka ba ya za kai in a tafiyar wa'insu mutane ne fa za ka tashi kai sallah in ka tashi kai sallah har abada idan masu farilla ne in ka fito daga abin nan zai sun shi sel din nan sai ka mamaita wannan sallah idan a cikin wanda suka ce suna ce mun aka da shi ne idan bayan ka fito daga sallan maybe sai ba shigar ka fito daga sallan sallah ka ta yi kuma kaga ai a wannan zamanin wanda a dauke wani hukum yawa to wannan kuma daga nan wajen malam ya gama magana sai zai shiga kuma wani sabo shi wani sabon karatu shine yana magana ne akan me mawajibin latus talifiya burare da bai kamata kai ko ba za ka yi sallah cikinsu ba nan sai mana yace wayun ha anis salati fi ma'adinil ibil ko an yi hani bai ce an haramta ba abinda isa bai sa haramta ba bai ce wani ha ba bai ce na ha rasulullahi ba ai hadisi ne zo annabi yayi hani amma mai isa bai ce na ha rasulullahi ba saboda dukkan hanyoyin hadisin a wajen malamai suka ce da ifai ne kuma shi da ifi akan aikin ibada ka san ba ni karfi hadisi da ifi akan abin da ya shafi ibada ba shi da karfi ya fi karfi akan abin da ya shafi rawaibul a'mali ko ana gana katin yawa akan abubuwan da faral na na fifili sai ce wayin wayin ha an salati fi ma'adin ibili an hana yin sallah a wajen makwancin me sun su raquma wa mahajjati tariqi da tsakiyar hanya ainihin wannan hadisi ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya kawo shi wanda aka karbo shi daga wajen Ibn Majah ne ya karbo shi daga wajen Sayyidina ah, Umar marfu'i ne hadisin to ka gani ba Eh, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'u mawadin la tajuzu la tajuzu fi hasalatu gurare guda bakwai bai halattuwa ai sallah a wajen su na farko sai ce zahar baitullahi a saman rufin ka'aba na biyu ya ce almakabaratu makabarta na uku ya ce almazbalatu bola na hudu ya ce almajzaratu ah, mayanka na biyar ya ce alhammam ban daki ko na shida ne ko na biyar na biyar ko na shida ya ce adanin ibili wajen kwanciyar raƙumi na shi- na bakon ƙarshe ya ce mahajjatul ah, ɗariki tsakiyar hanya to shine malam ya fara kawo maka da da na tsake ya ɗauke su to shi wannan yin sallah a wajen kwanciyar raƙuman nan an samu saɓani duk da cewa ba za mu shiga cikin karatun ba saboda me abin da ya kawo saɓanin shine wajen malaman usul fiqi shin wannan mu'allali ne ko ba mu'allal ba bi ma'ana wannan ma'qulul ma'ana ne ko ta'abbudi ne shin hanawa akai dan ta'abbudi ko kuma dan ma'anar abin an gane karatun amma jewa kawai ajewa ina suna da dan abin nan ala ayyi halin akwai maganganu guda biyu zuwa uku akai irin su ibn hamid suka ce duk mutumin da yi sallah suka ce kai na farko ma wai menene illa Ala- a a fikihu idan aka ce illa ana nufin dalili menene dalilin da yace kada a- kada yasa kada a yi sallah a wajen kwanciyar raƙuma suka ce in ma ya kasance saboda raƙuma ita kaɗai ce dabbar da take yin haila yadda mata suke haila Eh. in ma ya zamanto kuma cewa a a megin suna inda take zama ita rakun inda suke baya rabuwa da watakan ainihin ba kazanta ba muggayen shedan wanda najisa suke bi dan haka najisa ne ka wasu don kufi sallah a wajen an gane karatun madalla to irin su ibn al-habib sun tafi akan cewa duk mutumin da yayi sallah a wajen kwanciyar raƙuma eh, ko raƙumi to idan ya tuna to fa wajibi ne sai ya maimaita wannan sallar tashi an gane wai kuma suka ce a a la'i arita ba sai ya maimaita ba babu komai kawai shikenan an wuce irin su kuma malam sanu da su malam abdulmalik ibn habibi kenan suka ce idan aman idan mantawa yayi sai ya maimaita sai ya yi shi sai sai ya mai sai ya maimaita sal- idan mantawa yayi sai ya maimaita sallah a cikin lokaci idan kuma da gangan yayi ana bin sa sallar nan har abadal abidina an gane magana wannan kenan sannan faɗinsa da ya ce menene gaban wa mahajjati dariki haka zalika da yin sallah a tsakiyar hanya abin da yasa aka na sallah a tsakiyar hanya shi kuma abu guda biyu ne zuwa uku na farko saboda idan ka tsaya yin sallar na hanya wucewar mutane zai saka maka tashwishi ɗauke tunaninka na biyu eh, dabbobi irin hanya ne na mutane da dabbobi su ma biyu suke da fitsarinsu da da turosansu duk a wajen yake shi sa aka hana yi sannan sai mai gaba wa zahari baitullahi wa zahar baitin layi da rufin ka'aba rufin ka'aba saman ka'aba nake nufi shi ma an yi hani ai ai maga ai sallah me yasa suka ce ai haka Allah ya ce fa aina ma tuwallau ko tuwalu fa samma me wajula duk inda kuke ku fuskanci haka ko wa min haythu kharaja fa walli wajhaka shatr al masjid al haram duk inda ka fito ka juya ka kalli Ka'aba idan za ka yi sallah dan haka mutanen gabas su kallo nan wajen mutanen yamma su kallo nan kudu su kallo nan a arewa su kallo nan to idan kana saman Ka'aba ka juya mata ba ko dai ka juya mata baya ko ka juya mata gaba ne ala ayyal na ka fuskanta wannan shine magana da ya janyo malamai suka ce bai bai halatta ba a yi sallah a cikin jirgin sama tun balle malaman mu na mazhabar malikiya karab jumhurin malikiya ba wanda ya da aikil a jirgin sama shari'a bayan sana ta jin yana faɗan wannan magana yace zan zo za su yi tafiya sai ga mutane suka tashi za su yi lokacin sallah suna sallah shi ni na ki aka ce masa ya ce ni ba maliki ne amma a yanzu akwai malamai mu'asirai na yanzu na malikiyan da suka tafi akan cewa ba laifi aka yi yin sallah a jirgin sama ba kai ba ma ba ma sallah ba kakan iya dukan kujera ka ta jirgin sama kai taimama kai sallah kamar irin su eh, a sh- eh, babban malamin da na kasar Morocco a a Sheikh Sa'id eh, Kamali littafin ina ji ma ko risalar ta majistar ta ko research ɗinsa na masters ko na PhD ne ya rubutu akan wannan in Allah ya da zan duba littafin zan turo muku shi ana jin karatun nan sannan ba ma iya saman ka'aba ba su a maza ba ta malikiya ko wanda suka taba akan cewa ma ba zai yi a yi sallah a abin nan ba a cikin ka'abar cikin ka'abar ita ma ba zai yi kai sallah a cikin ta ba ka ji wata rigima ko ka ce to ba ai karshe ne nan ne ya kamata ai ko har irin su ibn abi suke cewa idan mutum ya yi sallah a cikin ka'aba ko a saman ka'aba da gangan ko bisa jahilci har abada ana bin sa wannan sallah ka ji ba idan kuma ya yi sa ne bisa mantuwa to idan lokaci bai kure ba sai ya maimaita wannan sallah amma dai ala ayyalan a cikin mazhabar musa imam malik an samu ikhtilafi sabani guda uku akan yaya za a yi sallah a cikin saman ka'aba ko a cikin ka'aba akwai mutane da suka saba akan cewa za ka iya yin sallah a- a cikin ka'aba idan sallar za ka iya yin sallar farilla da nafila duka ba laifi a cikin ka'aba kuma a cikin mazhabar imam malik ne irin su malam ashabu da ibn abdul hakam an fahimta akwai wanda kuma suka taba kan cewa ba za ka taba yin sallah ba bai halatta kai sallah a- a Ka'aba ba ko a samanta nafila ce ko farilla ce an gane ko nafila ce ko farilla ce a irin su Ibn Rushd al-Hafiz kenan jikan ba ba ba kakan ba sannan akwai wanda suka ce idan nafila ce babu laifi za ka so da manzon Allah da ya fito maka bai shiga ya sallah raka biyu ba suka ce shine haka amma idan farilla ne kada ka haka kuma wannan shine jumhurin abin da ya- ya tabbata a cikin mazhabar Imam Malik dan haka ko zubar da wancan ku rike wannan wannan dai ana faɗan shi ne na tsarin karatu sai ce ne haka zalika in mai haisu la yukan minu bi daratin ko yace haka zalika an yi hani ai sallah a cikin ban daki ta yadda baka da tabbacin tsarki a cikin sa saboda me saboda ban daki a al'adance waje ne da baya rabuwa da datti da najasa amma idan ka tabbatar a nan ban dakin akwai wani waje wanda mai tsarki ne kuma ya zamanto cewa kana cikin wani matsanancin hali misali yan fashi sun shigo gidan ko kuma wani abu ne na na tsaro ya shigo cikin gidan ban ɗakin nan shine inda kawai za ka iya kulle kanka ka tsira ga kuma lokacin sallah ya madan ɗaura sallar taka ka ɗaura alwalar taka ka sami gefen nan da ka tabbatar yana da tsarki kama ka sallah ka tashi ka ka san kai wace ko yawwa shi kuma sai kai hakuri amma duk da haka Allahu akbar. Akwai malaman da suka taba kan cewa babu laifi kar kai iya yin wannan sallar idan ka mutu idan da sau lokaci ka sallar ka. Eh? Eh, in ba wasu hakun shi kenan tayi saboda karfin sallah. Sai ce me?
wal mazbalati Eh, kai a da wal madzaratin ma wuce wajen. Yace haka zalika an yi hani ayi sallah a saman bola. haka za walmar zarati da mayanka duk wanda magana da ake ban ɗakin nan da saman bola da tumbali saman bola idan kana da da duma kamalan karasa waje zaka iya yin haka saboda ya a malikiya kakan iya yin sallah a wajen da kasance da zai ne amma saman sa yana da tsarki wata gada ce wanda aka zo aka rufe aka aka saka slab wani kwalbaci ne aka saka slab kuma sallar juma'a nawa ne ba ma yi a irin koki Nan nake zuwa nan ba ki.
To ka gani? haka zalika wal mazbala ce an yani ai sallah akan saman bola an san bola ko juji da mayanka a a shi shi anan ma a maza a irin shehu khalil abin da ya faɗa a cikin a cikin eh, muktasar haka yace idan wannan mazbala idan wannan bolar sabuwar bola ce shine aka yi wannan hanin amma idan tsohuwar bola ce ta haisu cewa eh, ruwan sama ya da dake ta tafi da najasa duk ya kore ta ba laifi fa ne ba sai kai sallarka ka san duk lokacin da aka rubuta wani littafin ba a san wani da duma ba wala tabar makaba ce kuma kana dora ta cikin danshi tsotsewa take Rabuwa za ta yi.
eh malam to kare jiwa bana wai yanzu malami ma zai kai ka bola kai Allah Allah yanda faila ta ta abin nan wa maqbaratil mushrikina haka zalika an yi hani a yi sallah a makabartar mushrikai Wa- wato kafin kafin zo makabarar makabartar shi wannan marjaran da nace mayanka ba fa ina nufin in kai shiga kara ba ba haka yi sallah ba inda jinin yake farara shi sa ban ce muku an yi hani a yi sallah a kara ba sai na ce mayanka a mayankan ma inda jinin yake kwarara aka yi hani a yi sallah amma gefe da jini baya kwarara sai ba fa nima kai sallar ka kai an gane ko ba baki daya mun faɗe shi a cikin izini ina ɗaliban izini Allah ya sa duk kuna tunawa baki daya inda ake bukata iya inda gaɓoɓin sallah za su tsaya ne idan da kime da kime ba ba matsala amma inda ya tsakiyar su yayi ba ne mun yi wani kasu ko ne ba A- yana nan a izini a sai mai ma wa makabaratin mushi haka zalika da makabartan mushrikai an yi hani a yi sallah a makabartan mushrikai saboda me a nan dai manzo Allah aka yi ci an a hadisin da yazo aka yi ci an yani a sallah a makabarta ibnu al-qasim shi ya kara cewa fa makabartan mushriki na ta mushrikai ake nufi amma yakan iya yiwa kai sallah a makabartar musulmai kuma nan abinda malaman fikihu suke nufi da makabarta daidai kabari inda aka binne mutum amma inda a ce an binne mutum a nan amma duk gefen nan wajen babu binnewa babu kabarruka za ka kai sallah kan wajen
an gane karatun kuwa ko bayanin yana yawa ne ba na ji kamar an gaji ne ana okay to shi ne kawai su a wajensu a wajen ibn al-qasim san da shi maka ba tafiya ma a kansa a wajen ibn al-qasim makabartan musulmai walau sabuwa ce walau tsohuwa ce to ba laifi a yi sallah a wajen A- amma duk da haka akwai wayan da suka tafi akan cewa makabartan mus- mus- eh, musulmai tsohuwar makabartan sabuwar makabarta za a yi yin sallah amma tsohuwar makabarta ba za a yi sallah ba saboda an sha haka ta yi a cikin haka an hako da wani abu na najasa na daga cikin ba'a- ba'arin jikin ɗan adam an gane don haka a, ita kuma makabartar mushrikai walau sabuwa walau tsohuwa ba zai yi a yi sallah ba saboda mai sun ce a hafaratun minan nari cewa ta kan wani rami ne daga cikin ramukan wuta an gane isa suka ce ma duk mutumin da ya sallah ya san nan makabartar ta mushrikai ce yana tsira kuma ya sallah a wajen ana bin shi sallah nan har abada sai ya biya idan kuma a bisa rashin sani ko ya manta ne yayi wannan sallar a adatul waqti idan da sauran lokaci ya yi rama ana ganewa madalla kana isi haka zalika da cocikansu duk inda suke bauta don haka kaka ɗauki cewa sai ka je sabon gari idan da za ka je ka shiga gidan wani ka je ka ga wani ɗaki ya ajiye gunki a wajen da yake bautawa to wannan wajen shi ma ba zai yi a yi sallah a wurin ba an gane ko akwai wanda kuma suka tafi cewa a'a ma komai ai abin da isa aka hana a yi sallah a gurin ba komai ba ne ba saboda najisar tafukan su suke ta taka takamai suke takawa kazan da kuma hotunan da suka lillika sai wancan suka ce ai tan da hotuna ne akwai hoton da yafi gunji dama ai duk suwarin da ake magana ba wannan hoto bane irin wannan ake magana Gu- hoton da aka sassaka na gunki shi sa aka ce ba zai yi ba duk inda aka tare gumaka ai sallah a gurin ana gane magana din da aka tara gumaka a yi sallah a wajen ba zai yiwu ba a yi sallah a wajen sai dai da larura babba amma a bakin wajen za ka yi sallah sai sai na umar ya yi sallah a bakin church dan ce mai suka ma bismillah ya amin mun shiga kai mana sallah a nan wajen ya a wajen ba bari in yi a nan wajen me yasa aka bai ce idan na sake ne muku sallah a nan nan gawa kaɗan musulmai idan suka zo suka cinye garin nan nan wajen ta zama masallaci ko kusa ko kun yi an gane katin na su yi tsirin haka eh kwarai kuwa adalci na musulunci mana na'am wa aqallu ma yusalli fi ar-rajul min al-libas mafi karancin abin da ya- ya halatta mutum ya sa- namiji ya saka na tufafi a wajen yin sallah shine tufa saubin satirin tufafi wanda zai zai suturce jikinsa baki ɗaya walau walau dan gwado ne kwarjalle ko walau ko dan kwarjalle ne da mayafi ka ɗauro shi walau kuma a'a eh, eh, eh, kwarjallen ne da kuma ri- eh, da kuma rigar wanda rigar ma doguwa ce duk babu a nan akwai maganganu guda hudu shi ma dai a cikin mazaba ta imamu na malik akan yaya wai suturar dan adam take akwai malamai da suka tafi a mazhabar da imam malik cewa suturar da ake nufi dan adam ya- sai ya suturce jikinsa baki da kaji fa wannan shine tafiyar su abul faraj kenan sannan akwai waɗanda suka tafi akan cewa a'a ai abin da ake nufi shine abin da yake tsakanin cibiyarsa abba ana jin karatun nan abba baki nake magana Ab- daga saka- saman cibiyarsa zuwa kasan gwiwarsa inda ya tattarshe shi kenan amma fa ba wai wannan duk maganar da ake nufi ba shine wai kana sauri ka fito daga wanka ka dauki towel kawai ka nade kai sallah nan ka raina Allah domin in ka gama riga zaka sa mai kyau ka tafi wajen budurwarka to dan me yasa sa riga mai kyau kai wa Allah sallah wannan ana magana ne a lokacin da mutum yake cikin tsananin talaucin rashin kaya Allah ke maka an gane ko yawwa ko kuma ana magana ne akan rashin lafiya Allah ya kiyaye kona ce ta maimaye jikin da ba za a yi komai ba Allah ya kiyaye mu da sauransu wannan shine maganar mafi jamhurin magana da fito a cikin mazhabar Imam Malik da masu wannan mazhabobin Mafi- sittin abin nan al'aurar dan adam daga saman cibiyarsa zuwa kasan gwiwarsa akwai wanda kuma suka ce baki daya akwai wanda suka ce a'a ai asau a fili ne kai gabansa da bayansa in dai ya rufe iya gabansa kaga nan fa ana magana dan boxer kenan in dai in dai boxer in dai ka sa boxer ka ma ka sallah amma wannan dai ba marji ne sosai magana an fahimta ko eh abuwa kace sai dai ne ya ga maka wallahi ban san ka ba kan maka abin nan yawa a abinda isa aka yi aka samu sabani akan al'aura shine saboda hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi yake cewa la yubda ahadun auratahu kada tsaye daga cikin ku ya bayyana da al'aurarsa fa inna ma'akum man la yufarikakum a cikin ku akwai waɗanda tare da ku kai akwai waɗanda ba sa taɓa rabuwa da ku sune suwa sune munkarun da nakirun ba sa taɓa rabuwa da kai sai da zaka shiga wani aiki sai su jira ka saboda ba sa son ganin tsaraici shi mala'ika da rahani baya son tsaraici baya son datti in ka fito ka gama sa kayan ka sai biyo ka an fahimta eh eh mun kan da ati ne ce ko eh da ne kin kai zai ibu da ati ne ke son ce na'am wannan kenan
wa yukrahu an yusalliya na wa yukrahu an kuma an karhanta ba a so amma idan an yi dan bisalaruwa babu laifi mutum yayi sallah da rigar da babu babu ba ba ta rufe kafadarsa ba wannan karahiya ne amma idan ya yi haka falima a sabon manzara akwai wanda hakan yake yi iya abin da yake da shi sama da ƙasa a duniya abin da zai rufe daga saman cibiyarsa zuwa ƙasa ne haka yake sallah a cikin ma akwai wanda ma wani lokacin idan ya zo sallar nan ba zai iya zuwa ta aljima ba annabi ya kama mai isa ya ce saboda wannan rigar wannan mayafin guda ɗaya nake da shi da yi da matata idan na karɓa na to masallaci to tana tsirara subhanaka ya azumi shahadu sai ya koma ya bada ita wannan eh mata.
to fa duba ka gani kayan ka nawa kai ba san kallon kayan ka duk nan waje da aka tambaye ku adadin kayan ku na duk ba ku sani ba Dangane masa.
ba su ba da shi ba to abin da yasa aka ce karayya ne babu laifi saboda sai na Abu Huraira yayi sallah a irin haka ga kuma sabon nan ma dai da sauransu an fahimta Mm.
fa in fa'ala lam yu'id amma idan kai ba sai ka maimaita ba idan kai a haka ba laifi wa aqallu ma yujzi'u al-mar'atu min ita kuma mace an gama da namiji ita kuma mace abinda bangaren mata abinda ya cancanta gare ka mafi karanci a wajen tufafi a wajen sallah shine wata kan mayafi ko riga wanda take sakakkiya dinkakkiya a sabibu wanda za ta rufe ta baki daya an gane ba fa ana nufin wai ta tun daga kanta ta rufe a'a ita abin da ake nufi daga hannayen nan nata da kafafuwanta da fuskarta amma duk wanda da abin da ba wannan ba to al'aura ne na mace an gane katin da abin da ba hakan ba al'auran mace ce ne don haka ba za ta yi sallah aka ba shi ne abin da zai baka mamaki wai zai ga yarinya ta dawo daga secondary school dan hijabun nata iya nan haka an bayani duk sauran shafin jikinta yana waje amma ta maka maka niƙabi ka ci shirma niƙabi ba shari'a ba shari'anta shi aka ba ja'izi ne aka ce ba laifi aka iya yi amma ai suturar suturar jiki ta linka suturar fuska sau miliyan in ana in akwai sama da miliyan ba sai ta saka ɗan bingil kuma sai ta sai ta rufe da da niƙabi fuskarta Alhamdulillah.
Ya yawa. Wallahi na kallon maza ne.
abin da ake so rigar da za ta saka sai ta rufe mata har nan an ban har saman ta kan- ah, kafafuwanta da kuma mayafi wanda zai rufe ba za ta ga ba za a ga shafinta ba Ka- kaga yanzu mata suna yayin wani Hijabi.
wani hijabi wanda za ka yanzu Biyu ba mai biyu ba kai gaba ki dai fadin na sai fa haka ba idan suka saka baki dai shirin jikin su mai sallah haka Allah ya kiyaye
wasu ba shi da kafafen arba sannan ta saka tafukan nan nata a a idan za ta yi sallah kamar yadda namiji yake saka tafukan nasa akwai magana akan menene ma al'aurar mace amma da abashi dama an riga an sani kuma menene al'aurar da mace za ta iya gani na ɗan uwarta mace shi kansa akwai magana akan wannan amma kaga su mata baki daya sai kana rayuwar eh, me yake cewa boarding school zaka ta ganin jahilcin nan su mata baki daya ganin suke tanda mace ce in wata duk abin da yake a jikina to wajibi ne eh, ba laifi kai za ta iya gani ba san cewa ita mace baki ɗayan ta al'aura ba ce in ban da fuskarta da da da da tafukarta Alkanin su mata ba ba su san ba.
don haka babu wani abin da za ta iya nunawa namiji ko wani dan adam ma baki daya a wajen wasu malaman ba wani dan adam da ya cancanta mace ta nuna mai wani abu akwai okay sun ce da ya kasu kashi uku shi kansa al'aurar mace kashin farko akwai kashin da ba za ta taɓa nuna kowane dan adam ba ba ana nufin namiji ba ko mace kowane dan adam shine ake ce mishi al'auratul kubra babba al'aura cikinta ta abin nan cinyoyinta da abin da ke tsakiya cinyoyin nata to wannan har abada ba ba wai mace ba ko danta ko wane ne ko ƴarta ba ta nuna ba sai dai bisa larura mar- malama asibiti ce menene da sauransu ko rashin lafiya an gane ko wanda ba za su iya kanta kowa ba al- kuma ba sai dai a mata Allah ya kiyama akwai kuma wanda za ta iya nuna wa maharamanta maharamanta a maharaman nata mata ake nufi banda maza shine gashi kirji abin da ya kama da haka an fahimta an samu saɓani shin menene ya halatta mace ta gane wa ƴan uwarta mace wasu malamai masu masu zafi akan mas'ala haka suka ce ai irin su Imam Bagawi na cikin tafsirinsa abinda namiji ya gani ko a mace shine abinda mace ko za ta iya gani a wajen ƴan uwarta mace akwai wanda suka ce a a a ba zai yiwu ba za ta iya ganin sauran abubuwa waɗanda ban da aur- al'auratul kubra an gane ko amma za ta iya ganin sauran abubuwa ala'ayyar da sauran dai maganganu akwai maganganu da wato amma dai shi kira matsaya nan wajen akwai tambaya to bismillah Mm. Mm. sai ta saka safa kenan wannan babu shi gaskiya ba wannan magana abinda aka yadda shi da idan nan ɗinta ya ya rufu babu laifi kuma shi ma ɗin ba wajibi ba ne ba an gane ko na
Tun da yanzu wajibin da zamani kuma da shi gini ya kafa mace.
a ayyukan sawunta ma sai ta rufe shi Gini ya kafa.
yawwa za a matsala na'am
A wanda ba.
wallahi ban san ya zan gaya muku mai rikilu ba amma dai ka san mu da nabi to kawai wani mu da nabi mu zauna lafiya
To ne ma.
eh shi ne abu da a'a dan tabe fa ba mudu ba ba mudu nabi bane ba dan tabe ya fi mudu Kuma sun da shi da yawa.
eh mudu to gaskiya ya fi mudu girma a a yaren mutanen daura na tabbajin su suka gano eh kwatan abin